الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na Laraba wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan Ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu goma sha nawa sha shida ko yanzu azumi sai ce saura to kafi rabi yanzu ko to haka rayuwar ɗan adam ma take a hankali a hankali watarin sai mu gan mu a kabari nan kuma babu ƙarya sai iya gaskiya ƙarya ba ta ci munafirci ba ta ci yaudara ba ta ci da dai sauran kinin bibi a abin da zai ci cananka ita ce gaskiya Allah ka ba mu ikon yin gaskiya to gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka wato wannan masallaci mai suna masjidu sunna da ke titin sardauna a wannan gari namu na azare muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara aminci a garin ya amintar da jihar mu ya kuma amintar da ƙasar mu baki ɗaya ba don halin mu ba don mun yi laifi mai yawa wanda yake gashi mai tsarki ne ma to ƙarya yake zai yi tsarkin tukunna Allah mun tuba bala'i ne gashi nan ya dirka komu ana cikin tashin hankali a Najeriya Allah kiyaye musamman ta arewa Allah ka yaye mana wannan musiba to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu safati ajiya mun aje karatu daidai kan aya ta 61 ko da haka yau matashiyar mu ita ce aya ta 62 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun muna yin sa ne don neman yardarsa ya sanya mana shi cikin mizaninmu na ayyukanmu na alheri ya amfanar da mu da shi karatun ranar da ‘ya'ya ko dukiya ba sa amfani sai wadda ya je wa Allah da zuciya mai kyau zuciya kubutacciya Allahumma ja'al qulubina salimin na'am Allah ya raba mu da ita Mm. ɗal'uha subhanallah mhm sami kuma saboda me fahim walaƙad Mm. فانظر إلا سوى اللهم اجعلنا من المخلصين Allah madaukaki yace kul wato Allah madaukaki yace azalika khairun nuzulan yanzu wannan shine gara wato in aka ce nuzulan bahaushe na ce margara amma masauki a baka liyafa ta kwana uku ita ce gara a zalika khairun nuzulan a baya an yi maganar aljanna ya ce yanzu wannan aljannar ita ce gara mafi alkhairi lahum a gare su waho ma yi addu linnazil min zaifin nuzulan kenan shi ne abin da ake tanadinsa ga wanda ya sauka daga cikin baki wa gairihi da waninsa don bako abin da yake so a man liyafa a bashi gida yana zuwa an ya ga gida an nuna mar gida mai kyau kuma ga banɗaki da inda gida ba banɗaki ai masaukin bai yi ba kuma ga girki shi kenan bakunta ta yi in ka sauke mutum ba kai ba yi mar magana me ya kawo kama ba za ka ce ba sai bayan kwana uku ya ci ya sha ya wanka ya hada abin da zai yi bayan kwana uku kuma zai ka ce to bawan Allah yaya in zai yi wuya yi in ba zai ba to ka fice haka musulunci ya ce kun ga da ana yin haka a kasar hausa amma yanzu ba ko in ya zo ba shi masauki ma akwai hadari dole sai ka san shi canji zamani kenan da kowa sai kaga amintacce ne wani zaka ga ya taho daga uwa duniya shi kadai zikau ya zo ya sauka a gari yana wani gida sai a yanka mar guri a cikin gidan a mar ɗakuna a bashi yar gidan ya aura sai daga baya zai faɗi garinsu aje yanzu zai yiwu? Allah ya sauƙaƙe saboda mai duniyar ta rikice gaba ɗaya to shine Allah madaukaki yace azalika khairun nuzulan yanzu wannan shine gara masauki mafi alheri amjal am shajaratu zaqum ko bishiyar zaqumiya muiddatu li ahlin nari wata bishiya ce da Allah ya tanade ta ga yan wuta Allah ka raba mu da ita wahiya min akhbathi shajari babu wato bishiya mafi muni kaman zaqumiya almurru bi tuhamati wato tana da ainihin tsananin daci da rashin dadi yumbitu hallahu fil jahimi kama sayati Allah zai tsirar da wannan bishiyar daga cikin wutar jahannama kaji ikon Allah anan zafin rana ma sai ya karice ko to ita zaqumiya daga tsakiyar wutar jahannama nan take yado ta girma ta bazare shi ta yi ‘ya'yanta ‘ya'yanta shi ne abincin ‘yan wuta Allah karka gwada mana wannan abinci Allah maɗaukaki sai ce inna ja'alna ha fitnatar lizalimin lalle mu mun sanya wannan bishiya ta zaƙumiya ta zan fitina ga azzalimai su ne kafirai min ahali makkata daga mazowa makka da ma wasunsu idza idh idh qalu an-naru tuhraqu ash-shajara fa kayfa tunbituhu da annabi ya karanta musu wannan ayar qul adhalika khairun am nuzulan am shajaratu zaqum ko sai suka ce a to ya haka kai muhammadu annaru tuhriqu shajara ita ai wuta kona bishiya take yi fa kaifa tumbituhu to da yaya wuta za ta tsirar da wata bishiya kaga suna inkarin abin da qur'ani yazo da shi saboda Allah ce innaha shajaratun ita zaqumiyan nan wata bishiya ce takhruju fi aslil jahim tana fitowa daga tsakiyar wutar jahannama ai ƙari jahannama ka gani ko daga zurfinta wa gasanuha tartafiu ila darakatiha wato rassanta suna yin yaɗo su sama zuwa ga daraja daban-daban na wutar jahannama kowane staya akwai reshensu na zakomiya walaisa bi ajibin mala abbakar gumi Allah ji kansa da rahama ya ce walaisa bi ajibin ai wannan ba abun al'ajabi ba ne falyama takhruji saldu min kahraba'i ya ce yau gashi kankara tana fitowa daga cikin firiji firij din nan kuma wutan lantarki ne kankara tana fitowa daga wutan lantarki da aka kar ma kai mamaki don Allah ya fidda bishiyar zakumiya daga asulul jahimi ko? Allah ji kan malam gumi Allah ka gafarta masa kama ya khurujul ma'ul harru minhu kamar yadda kuma ruwan zafi ma yakan fita daga jikin lantarki din ka duba abin dafa ruwanka na banɗaki ko hita ko wani abu eh? ko ketil ɗinka eh? kaga tafid da sanyi tafid da zafi kuma ita wuta ce ɗal'uha Allah ya ce hudar wannan bishiyar mushabbahun bi ɗal'in nakhli an musalta shi da ainihin hudar dabino ai samaruhu ka annahu ru'usu shayadin kai ka ce kanu ne jam'i na kai kenan kanu maimakon ka ce kawuna shi ma jam'i ne kanu za ka ji ana kanin labarai ai kai da yawa kenan to sai ce ɗal'uha ka annahu ru'usu shayaɗin hudatta ko farkon ‘ya'yanta kaman kan shaiɗanu fitanahil ƙubuhi duk abu wanda ya kai muni muni na ƙarshe kaman ka ce shaiɗan ya fi kowa muni shi ne alkhabithu ya fi komi muni shi ɗaya walhaul wa huwa tajbihun bi mutakhayyalun ka tajbihil fa'iqu fil husni bil malik wato wai mala yace wannan tashbihi ne wanda ake suranto shi dan ba wanda ya san kamar shedan idan kana so ka ga yadda mutane suke zana hoton shi ɗin sai ka ga an yi wani abu da ƙaho da jan idanu kamar dodo haka ko? to wannan khayal ne kawai abin ake kurwantowa kamar fiction ne da ka sai ce ka tashbihil fa'iq fil husni kamar ai misalin abin da ya kai matuƙa wajen kyau bil maliki da mala'ika fa'innahum la'akiluna minha lalle su kafirai wallahi sai sun ci wannan bishiyar ma ƙubiha tare da muninta liƙarihim alal akali minha saboda za a rinjaye su sai sun ci bishiyar zaƙumiya famali'una min halbutun kowa sai ya cika cikinsa da ita thumma innahum alaiha la shauban ashaubu khaldun kenan sannan a kan wannan bishiyar zakumiya ɗin za a ainihin gwamata a cuɗanya ta min hamim daga ainihin ruwa mai zafi ai ma'un harun shine hamim ruwan da ya kai boiling point kasan zafi ya yi nisa ya tafarfasa dewa ya shirabunahu suna sensa fa ya bil ma'akuli minha sai ya haɗu da wanda suka ci nata fayasurul hamimu shauban lahu wannan ruwan zafin sai ya zama shine abin cuɗanyarsa ai khalidal lizzaqum shi zai haɗu da wannan bishiyar zaqumiya thumma inna marji'ahum la ila aljahim sannan makomarsu wallahi zuwa wutar jahannama ne yufidu annahum yakhrujuna minha li shurbil hamimi wannan yana nuna za su fito daga ciki don shan wannan ruwan zafi wa annahu kharijaha yana wajenta ai annal hamima laysat min aljahimi wannan ruwan zafin baya daga cikin wato jahannama walakinnaha fin nari tana cikin wuta walaysa bi khariji walaysa bi khariju hmm? walaysa bi bi kharijiha wato ba a wajenta bane wa ƙala ta'ala sai Allah ya ce wa mahun bi khariji na minan nari ko su ba za su taɓa fita ba a wuta wannan a suratul baƙara sun bayyana sababa ta'azibihim bima zukira sannan yanzu Allah zai bayyana mana sababin yi musu azaba da abin da za a ambata ya ce innahum alfau aba'ahumud dallin ai su sun riski shi ne wajadu sun sami iyayensu batattu sai suka dora a kan batar iyayensu ‘yan gadon gargajiya ne na ce mu addinin iyayenmu da kakanu muke yi kakanka na hudu in kaje sai ka gaba maguje ne sai ka koma maguzanci ke ne kai da allah ma baiwa ya kama ƙur'ani da sunna kasan ɗan gargajiya sharinsa ya fi ma ɗan ɗari ƙashi fa'innahun ala atharihim yuhra'una su ala atharihim bisa wanjinsu wai gunda suka taka nan suke sauri suna bi ilattiba'ihim wajen yi musu biyayya kai haba ka annahum yahuddu ba'dhum ba'da kai ka ce sashin su yana kwadaitar da sashi fa yusri'una ilaihi suna gaggawa ga gadan gargajiya ولقد أضلكم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين حقيقة gabaninsu ma mafiya yawan mutane na farko daga cikin al'umma ai min al'umamil madiya daga cikin al'ummatai da suka shuɗe sun ɓata da yawa walaƙar arsalna fihim munzirina haƙiƙa mun aiko masu gargaɗi su ne manzanni a cikinsu minan rusuli mukhawifin su ne masu yin gargaɗi fanzur kaifa kana aqibatul munzari Allah yake ka duba kai mai karatun Qur'ani ka gani yaya karshen waɗanda aka yi wa gargadi ya kasance ai alkafirina ai iqab aqabtuhumul azaba Allah ya musu azaba kenan illa ibadallahi almukhlasin sai bayin Allah masu ikhlasi bi fathil lam ai almu'minina fa innahum najaw min al'azabi su kan sun tsira daga azaba Allah akhlasahum lil ibadati saboda Allah ya tsarkake su don yin ibada haka ne ko wa qura bi kasriha ay li ikhlasihim fil ibadati saboda sun yi ikhlasi a ibada hadha al istisna aidan munqadim مثل الذي قبله إلا أن الأول يدل على النجاة المؤمنين المخلصين istisna'i na farko yana nuni akan muminai masu ikhlasi su suka tsira al-mukhlisin al'amala min azabil akhirah wai masu tsarkake aiki su suka tsira daga azabal lahira wasani istisna'i nabi kuma ala najatihim min azabid dunya wato sun tsira daga azaba ta duniya thumma مثل تعالى إن جاءه للمخلصين من عذاب الدنيا sannan sai Allah maɗaukaki ya buga misali ta yadda yake tserar da masu ikhlasi daga azabar duniya wa ihlakil kafirin da yadda yake halakar da kafirai wal yadhakkara biman tanawwaratid duniya dan ya ainihin tunatar ga wanda duniya ta suka masa ودرأ بهم عنها الفساد kuma ya tunkuɗe musu barna da shi allazi yantashiru min shayadiniha wato ita barnar da take tashi daga shaidanin duniya wali tafsili qaulihi ta'ala saboda ai bayani daki daki na fadin Allah madaukaki sai Allah ya ce walaqad arsalna fihim munzirina ko Allah ya ce hakika mun aiko masu gargadi cikin su na'am karanta gaban ولقد نادانا
bismillah
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين mm وتركنا عليه في الآخرين eh na'am سلام على نوح في العالمين mm إنا كذلك نجزي المحسنين innahu إنه من عبادنا المؤمنين thumma to kun ga sai Allah madaukaki ya ce walaqad nadana nuhun haqiqa mun kira annabi nuhu bi kaulihi da fadin sa da yace rabbuhu shi annabi nuhu yace rabbahu ko anni maglubun fantasir lokacin da yazo wa'azi shekara 950 yana da'awa aka nemi a kashe shi ya ga ba wanda zai iya cetonsa sai Allah sai ce rabbi inni maglubun fantasir ya Allah ni fa an ci galabata yanzu ka taimaka mu to sai Allah ya ce walaqad nadana nuhun haqiqa annabi nuhu ya kira mu wannan kiran yace rabbi anni maglubun fantasir fala ni'mal mujibuna Allah ya ce ma dalla da mu masu amsa kira duk wanda ya kira Allah Allah yana jin sa yana kallon sa yana ganin zuciyarsa ya san yadda zuciyar ta ta'allaka da shi gwargwadon imaninka gwargwadon gudunmawar da Allah zai baka fala ni'mal mujibuna lahu ko nahnu Allah ya ce mu ai da ana ala qaumihi ya kira mu akan zalinsa da mutanansa suka ce fa halaknahum bil garaqi sai muka halakar da su muka notsar da su aka yi ruwan dufana kowa ya san ruwan dufana ko wa najjaynahu wa ahlihi shi annabi lutu din sai Allah annabi nuhu afwan sai Allah ya ainihin wato tseratar da shi da iyalinsa ai zawjuhu wa auladuhu matarsa da 'ya'yansa as-salasa guda uku ma zawjatihim kowane ɗansa da matansa matarsa wakilan ladina amanu bihi an ce waɗanda suka yi imani da su shine ahalinsa wa hum thamanuna shaksan fi safina mutum 80 ne shekara 950 ana wa'azi mutum 80 kacal Allah ya ce ya tseratar da shi minal karbil azim daga bakin ciki mai girma ai algaraki shine wannan notsewa din waja'alna dhurriyyatahu humul baqin muka sanya zuriyarsa sune wanzazzu fannasu kulluhum min naslihi alaihi salam mutane suna daga cikin zuriyar annabi nuhu alaihi salam wa kana lahu thalathatu auladun ya zan yana da 'ya'yaye guda uku akwai sama wa huwa abul arabi shine baban larabawa wa farisu da faris wa rum da rum wa hama hamu kuma wa huwa abu sudani uban bakar fata kenan wa yafis wa huwa abu turki wal kharz shi kuma baban turkawa ne da kazirajawa ai na tattar wa ya'juju wa ma'juju ya'juju wa ma'juju su su ma zuriyar yafis ne wa ma hunalika da abin da yake cananka wata rakna alaihi sana'an hasana kenan Allah ce sai muka bar yabo mai kyau akan annabi nuhu fil akhirina a cikin sauran annabawa masu zuwa bayansa fil anbiya'i wal umamu wal umami ila yawmil qiyama cikin annabawa da al'umatai har zuwa ranar alkiyama Allah ya ce salamun minna ala nuhin fil alamin aminci daga wajenmu ya tabbata akan annabi nuhu cikin talikai baki daya inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar haka muke sakan yawa masu yi don Allah innahu min ibadina almu'minin lalle shi annabi nuhu yana daga cikin bayinmu masu imani allazina ashrafatid dunya bihim wadda duniya ashraqat bihim tayi haske da su wa darasat bihim anhal fasaida wa duri'at bihim anhal fasadu ko da su ne Allah ya tunkuɗe barna a ban ƙasa allati nasharatha ash-shayatin irin barnar da shaydanu suka daidaita thumma agraqana al-akharin Allah ya ce sannan sai muka notsar da sauran kafirai daga cikin mutanansa na'am mm haka mm ci gaba fanazara mhm ما لكم مهم. فأقبلوا والله الله مدوكك yace wa inna min shi'atihi lalle yana daga cikin ainihin mabiyansa cikin al'ummabiyansa ai mimman tabahu fi aslid dini wayanda suka bi annabi nuhu a cikin usul wato tushe na addini shine tauhidi la ibrahim akwai annabin Allah ibrahima wa in dala zamanu bainahuma ko da yake tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim akwai dogon zamani wa huwa alfani wa 600 wa arba'una sana domin akwai shekara dubu biyu da ɗari shida da arba'in tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim. Haza tadidun ya taju ila dalilin sahihin walam ajidhu jimala. Ya ce wannan iyakan cewa yana da buƙatan dalili ingantacce amma shi bai gaba. Ta yiwu akwai. In ba ka gawo ba nuna babu ba, watakila dubawanka ne kaɗan ko? Yawwa. Da haka sai ya ce me? wa kana bainahu bainahuma hudun wa salihun tsakaninsu akwai annabi hudu akwai annabi salihu tukunna ibrahim idda rabbahu yayin da yazo wa ubangijinsa ai tabahu waqata maji'i bi qalbin salim sai yazo wa ubangiji da ainihin zuciya mai kyau mina shakk zuciyarsa ta kubuta gabarin shakka wa gairihi min afatil qulubi daga curuta cutattuka na zukata wanda likita baya maganinsu kamar mi kamar hasada akwai likitan hasada kamar kyashi kamar bakin ciki ba likitan da yake maganin wannan kuma cutattuka ne na zuciya to shi zuciyarsa salimatun ne duk ba wayannan dattin a ciki wa min al'ala'iki ba ta da wani abu da ya rataye da ita in ba Ubangijinta ba. Iz ƙola li'abihi wa ƙaumihi yayin da annabi Ibrahim ya gaya wa mahaifinsa, ai fi hazi halatul mustamirratu lahu, cikin wannan hali wadda ya doge gare shi sai ya ce wa mahaifinsa, ya ce me, ya kuma gaya wa mutanensa, muwabbisan yana zarginsu, ma za ta abudun me kuke bautatawa babansa bautan gumaka yake har ma sak- saka yake yi ko sai ya ce a ifkan alihatan dunan lahi turidun ifku shine kire kiran ƙarya a sassaki gunki abota mara ai wannan kire ne na ƙarya shine ce a ifkan fi hamzataihi ma taqaddama min alqira'ati a ifkan alihatan dunan lahi turidun alloli na ƙarya waɗanda suke koma bayan Allah wanda kuka kirkira su kuke nufi wa ifkan maf'ulun lahu wa aliha maf'ulun bihi lituriduna wal ifku aswa'ul kadhabi naka ce kire ƙarya mafi muni shine kire ai atabuduna ghayrallah yanzu wani Allah kuke bautatawa fama zannukum bi rabbil alamin to me zaton ku kuma da ubangijin talikai idza abattum ghayrahu in kun bautata waninsa innahu yatrukukum bila iqabin kuna zaton Allah zai bar ku bai muku azaba ba wal jawabu la amsa shine a'a ba zai bari ba zai yi azaba wa kanu najamin su mutane annabi Ibrahim masu ilimin tauraro ne astronomers ko mun su da tauraro ake yi wa baladuhum bainal basra wal kufa garin su yana tsakanin basra da kufa can kasar iran da iraki yuqalu laha hormuzun fa kharaju ila idin lahum sai suka fito wani idi nasu wa taraku da'amahum inda asnamihim suka bar abincin su a wajen gumakansu za mu tabarruka alaihi wai suna tsammanin gumakan za su sa albarka a abincin fa'iza raja'u akaluhu in sun dawo sai su ce, wa ƙaluli sayidi Ibrahim, ukhruj ma'ana sai suka ce wa annabi Ibrahim ya fito su tafi tare da su, shi kuma sai ya ƙibinsu. Fa nazara nazaratan fin nujum, tunda ilimin taurari suke da shi, shi ma sai ya ɗaga ido ya kalli taurari. Ai, ihaman lahum annahu ya tamidu alaiha. yadda ya nuna musu kamar ya dogara da taurarin liyata limnene liyata miduhu don su dogara da shi wa yusaddiquhu fima sayaqulu su gaskata shi cikin abin da zai gaya musu li'anna an-nazara fi nujumi indahum domin mutum ya nazarin taurari a wajensu kana musta'milan manzuran fihi abu ne da ake aiwatar da shi ana ainihin na sauraro a kansa faƙala inni saƙim sai ce to ni fa ba ni da lafiya ai alilun ai sa'asƙim asƙamu ya ce da sannu zan yi jinya wai tauraro ne ta gaya ma ya nuna musu halinsu irin yadda suke kalli lamba ta ɗaya ne ko ware da hadisun akirajahul bukari fi sahihi hadisi ya gangaro wanda Imam Bukhari ya fidda shi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 3357 wa Muslim haka Imam Muslim ya fidda shi cikin ingantaccensa hadisi na 2371 an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin daga Imam Abu Hurairah ne Allah ya kare da gare shi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lam ya kazi ibrahimun nabiya sallallahu Alaihi wasallam a kaddu illa talata kazibatin annabi yake ba da labari annabin Allah ibrahim khalil bai taɓa yin ƙarya ba sai ƙarairayi guda uku isnatani fi zatin lahi ƙarya biyu ya yi su a zatin ubangiji kauluhu inni saqim da yace bai da lafiya a wannan ayar da muke fassarawa wa kauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yandakuna ko wa wahidatun fi sha'ni saratu ƙarya ɗaya kuma a sha'anin matarsa mai suna saratu sarkin garin yana ƙwace matan mutane ya gan shi kuma ga ta kyakkyawa kasan sarakuna ba sa son wata mata yar dushilulu haka sai sun ga mai haske sai su kwace a ce a kawo ta to don kan amar kar amar wannan isa da kwacen sai ce ‘yar uwarsa ce yana nufin ta addini tauriya duka yi kun ga lamarin saratu ko? na'am fa'innahu kadima arba jabbarin wa mahu saratu ya zo ƙasar wani sarki jabbari mugu kenan yana tare da saratu wa kanat ahsanun nasi ta fi kowa kyau a lokacin ya ka gani mai mulki ya ga kyakkyawar mata ya ce saɗaka sa'aina a samar haɗaka allah ya sauke fakala laha inna hazal jabbar in yalamu innaki imra'ati ya galibuni alaiki ya ce wannan mugun zargi in ya san ke matata ne wallahi zai rinjaye ne a kanki zai kwace ki fa'in sa'alaki fa'akbirihi annaki ukhti in ya tambaye ki ke wannan waye ki ce ke ‘yar'uwata ne fa'in na ki ukhti fil islam domin ke ‘yar'uwata ce a musulunci haka ne ko ba haka ba tauriya kenan fa inni la alamu fil ardi musliman gairi wa gairaki yace ni fa a ban kasa yanzu ban san wani musulmi ba in ban da ni da ke mu bi ne musulmi daga ke yar uwata ne ta fannin musulunci ta ɗaya fannin kuma ke matata ce kaga an yi ɓadda bami kenan sarki shine bami falamma da kala ardahu yayin da ya shiga ƙasarsa ra'aha ba'du ahlil jabbari wasu daga cikin iyalan shi sarkin mutanansa da fadawa suka ganta fa'atahu faqala lahu laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka kaji miyagun mutane haƙiƙa wata mata ta zo ƙasarka ba wanda ya dace da ita sai kai kaga an marka mu fa arsala ilaiha sai ce aje a daure ta kaji sarakuna ko aje a kawo fa utiya biya aka zo da ta ya za ka yi da shi garinsa ne fa kama ibrahimu alaihi salam fi salati ko faƙama ibrahim alaihi salam ilar salati ko ba gaba annabi ibrahim alaihi salam sai ya tashi sallah falamma dakhalat alaihi lam yatamalaka nafsahu yayin da aka shigar da ita wajensa bai mallaki kansa ba an basada yadahu ilaiha kawai sai mika hannunsa shi sarkin wajenta bai iya rike kansa ba yayi hakuri da matar dan tsananin kyanta فقبضت يده فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها sai ta damki hannunsa da ƙarfi sai ce da ita idda illaha an ya ɗilika yadi wala a zurruki ki roƙi Allah ya saki hannuna ba nan cutar da ke ba fa fa'alar sai ta yi fa'ada sai hannunsa ya dawo fa ƙabidat a shadda min ƙabadatil ula aka yi mata danka fiye da na farko fakala laha mithlu zalika sai sake gaya mata irin wannan fa'alimat fa fa'alat ko sai ta aikata fa'ada ya dawo fa qabidat ashadda min qabdatayn al-ulayayn aka yi mata damkar da ta bi ta biyu fakala idaila an yudalli an yudallika yadi ko ki roki Allah ya saki hannuna falaki haka ne falakin lahu Allah a durraki na barki na hada ki da Allah ba zan cutar da ke ba fa fa'alat nan ma tai wa adlaqa yadahu hasanin sai saku wada allazi jaa biha ya kira wanda yazo da ita fa qala lahu innaka innama ataitani bi shaytani yace shaydan ka zo min da shi ba mace mai kyau ba walam tatini bi insanin ba mutum bane fa akhrajaha min ardi fa akhrijha min ardi ka fidda ita a ƙasata wadiha ko wadiha hajara ka bata ainihin wato mahijirta qala fa ukhrijat tamshi aka fitar da ita tana tafiya falan mar'aha ibrahimu alaihi salam in sarafa yayin da annabi ibrahim ya ganta sai ya juya fa qala lahum sai ya ce da su muhimun yana so ya nuna musu qalat khairan ta faɗi wani alheri kaffallahu yadal fajiri Allah ya kame yadan hannu wato hannun fajiri wa akhdama khadiman ya sanya wani hadimi ya musu hidima kala abu hurairata fatilka ummukum ya bani ima'is sama'i yace waccan ita ce mahaifiyarku ya ku ƴaƴan wato ima'i bayin Allah mata na sama an ganshi ko to ina ne fatawalla anhu mudibirin sai suka juya suka bar shi suka bashi baya faraga ila alihatihim wato suka bar annabi ibrahim suka fita shi kuma suka bar shi a wajen gumakansu faraga ila alihatihim ai mala fi khafiyatin sai sanda a boye wajen gumakansu nan wahiyal asnamu inda hadda'am da abincinsu a wajen faƙala sai ce istiza'an ala ta kuluna ya magana da gumakan ya san ba sa ji ya san ba sa gani ya san ba su da tasiri ya ce ba za ku ci ba falam yujib ba su amsa ba faraga alaihim darban bilyamin sai ya sa hannunsa na dama ya bubbuge su ay darbahum bilyamin darabahum bilyamini li'anna li'annaha ashaddu wa anka malakum ne ko malakum la tandiquna falam yajibku sai ce me yasa ba ku farici ba ku magana sai ba su amsa mar ba gunki zai magana ne ai mutum mutumi ne faraga alaihim darban bil yamin sai ainihin kai musu ya buge su da hannunsa na dama li'annaha ashaddu wa anka hannun dama yafi tsananin karfi yafi wahalarwa wa kanat darbatu bil quwwati wato sai dukan yaban da ƙarfi fakasaraha ya karya gunkin fabalaga qaumahu mimman ra'ahu wanda ya ganshi sai ya kai labari a wayancan da suka fita gari din fa aqbalu ilayhi yazifun sai suka fuskanto zuwa gare shi suna sauri ayyusri'una almashya fa qalu lahu nahnu na'buduha suka ce mu fa bautar su muke wa an ta taksiruwa kai kana karya su ƙala lahun muwabbikhan annabi ibrahim sai ce da su yana zargin su a ta buduna matan hituna yanzu ku za ku bautatawa abin da kuke ainihin sassaka min alhijarati wa gairiha asnaman daga duwatsu ko itatuwa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to fa ku sani Allah shi ya halitta ku da abin da kuke aikatawa min nahatikum wa manhutikum na ainihin sassakar ku da abin sassakar taku fabuduhu ku bautata wa Allah wa da wushi kadai wa ma masdariya ay wa amalukum wa qila mawsulatun ay wallazi ya'malunahu wa qila nikratun mawsulatun ay wa shay'an ta'malunahu na'am نعم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين امم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله سركي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى امم قال يا
فلما أسلم to Allah maɗaukaki ana ya ce fa'aradu bihi kaidan sun yi niyyar yin makirci ga annabi Ibrahim dama makirai ne su kalibunu ne na wuce shi kenan na'am wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fa'aradu ko ita ne na ƙalubunu lahu bunyanan haka ne ya ce ku gina masa wani gini na musamman famla'uhu haɗaban wai a tona wani rami a cika gurin da itace wa abmi ruhu bin nari a hura wuta kaji fa saboda ya yi wa'azi ya karya gumaka za a ƙona shi faizal ta haba in wutan nan ta kama fa alƙuhu fil jahim ku jefa shi cikin wutar ai annaru shadida fa aradu bihi kaidan sun yi niyyar masa wannan makircin fi bi ilqa'ihi fi nari li li litahlikihi lituhlikahu ne wai don su jefa shi wuta ta halaka shi faja'alnahumul asfalin Allah ce sai muka sanya su sune makaskanta makahuri na aka rinjaye su fakaraja minan nari saliman annabi ibrahim ya fito daga wuta lafiya kalau wa kala inni zahibun ila rabbi ni fa mai tafiya ne wajen ubangiji na muhajiran ilaihi min daril kufur zan yi hijira zuwa ga Allah in bar garin kafirci faja'alnahum haka ne sayahdin da sannu zai shirya da ni ila haithu amara ni rabbi zuwa yadda ubangiji na ya umarce ni bil masiri ilaihi wa huwa sham daga nan ya kada ya kasar siriya sham kenan qala muqatil muqatil yace unzur tafsir al qurtubi ka duba al qurtubi mujalladi na 15 shafi na 97 huwa awwalu man hajara min al khalqi ya ce shi ne wanda ya fara yin hijira daga cikin mutane ma'aludin wa saratu zaujati tare da annabi ludu da saratu matarsa ila ardil muqaddasa zuwa ƙasa mai tsarki can sham ɗin kenan wajen baitul maqdis falamma wasala ilaiha yayin da suka isa wurin ƙala. rabbi habli mina salihin ya Allah kamun baiwa na ɗa na gari lidda'awati ilaika wanda za mu dinga wa'azi ni da shi zuwa ga addininka wa da'ati li amrika mi da'a ga umarninka wa yu'nisuni fil gurbati ko ya ɗebe mun kewa wajen wannan bakunta fa basharnahu bi gulamin halim Allah ce sai muka mar albishir da wani ɗa mai tsananin haƙuri ai ala lisanil mala'ika bisa harcen mala'ika ta biyu ce ai bushira ibrahimu aktharu min marra annabi ibrahim an mara albishir fiye da sau ɗaya wa kullu marratin bi busharatin taktalifu anil ula kowane lokaci ana mar bushara ba irin ta farko ba al-busharatul ula busharati bi isma'il bi kaulihi ta'ala bushara ta farko amar bushara da da Isma'il inda Allah ce fa basharnahu bi gulamin halim muka mar albishir da da mai hakuri falamma balaga ma'ahu sa'a yayin da ya kai tsananin karfi tare da shi qala ya bunayya inni arani fil manami anni azbahuk yace ya kai dana nayi mafarki cikin barci naga ina yanka ka ina yankanka fanzur ma za tara kai nazari mai kake gani ƙala sai ɗan ismail ya ce ya abati almatu umar ya kai babana ka aikata abin da aka umarce ka sata judini in sha Allahu minas sabirin da sannu za ka same ni cikin masu haƙuri ba busharatu saniya busharatu bi ishaqa bi kauli ta'ala bushara ta biyu kuma ita ce ta ishaq in Allah ce وامرأته قائمة فضحكت أي فهابت سكتي ما تسا تsohuwa yar shekara 99 tana tsaye mala'ika ya zo mar bushara da aihuwan fadahikat sai ta yi dariya a zahirin aya wasu malamai suka ce dariyar nan shine sai jinin al'ada ya keto mata mace in ba ta jinin al'ada ba za ta aihu ba فبشرناها بإسحاق الله ce sai muka mata albishir da ɗa mai suna Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan Ishaq kuma da Yaqub na'am haka ne ko akwai tauko fabasharnahu bi gulamin halim a kasan wannan ne na'am wa mar'atu fadhahikal to to albusharatu thalitha bushara ta ukuka bi anna ishaqa sayakunu nabiyan bi qawli ta'ala ɗansa ishaq da sanni zai zama annabi inda Allah madaukake ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyan min as-salihin mummal albishir da ishaqa ya zama annabi daga cikin mutanen kirki suratu safatin dai na'am sai can sama ko adiyafan wato ai gairar lazi ja'uhu adiyafan ba wayanda suka zo mar a matsayin baki ba fa basharuhu bi waladin zi hilmin kathir suka mar albishir da da mai hakuri mai yawa wa huwa isma'ilu shine annabi isma'il kama fi qauli ta'ala hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin ya kai mai karatun qur'ani labarin bakin annabi ibrahim ababen girmamawa bai zo maka ba idzakalu alaihi faqalu salama yayin da suka shigo gare shi suka mar sallama qala salamun ya amsa sallama su qaumun munkaru ne yace amma wannan mutane ne ba mu san ku ba baki sune yana inkarin su faraga ila ali fajaa bi ijlin samin sai gaggawa zuwa wajen iyalansa ya taho da dan maraki mai ainihin nama a soye faƙar rabahu ilayhim ƙala ala takulun ya kawo musu kusa da bakin ya ce ba kwaci ba fa'aujasa minhum khifa haka ne ko? da suka ƙici ai mala'ika baya cin abinci sai ya ɓoye tsoronsu ƙalula ta kaf suka ce karka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim suka mar albishir da ɗa masani sai mu sake komawa sama eh gabanan ƙasan ta bin to kama fi ƙauli ta'ala fabasharnahu bi gulamin halim falamma balaga ma husa ya ƙala ya bane inni arani ai mun yi wannan a baya eh a baya can yawwa shikenan li'annahu aw li'annahu awwala auladihi shine farkon dan sa bada mi mihinnatin bayan jarabawa da Allah ya masa farid fazida bihi muhinnatun ukhra sai Allah ya kara mar wata jarabawa da shi fa umira an yahmilahu ma ummihi hajara sai aka umarce shi ya ɗauke shi da mahaifiyarsa hajara mina shami daga sham ila mahallil baiti bi makka har sai sun dawo gun ɗakin ƙaba a makka liyuqimus salata dan su ta sallah makka garin sallah mala ko yanzu ka bude zaka ganta wa kana minane yazuruhum hunaka ya zan yana ziyartar su canenka to akan wannan zamu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu sati na gaba sai mu tashi aya ta ɗari da biyu ko? ok in Allah ya kai mu gobe mun saba karatun sati-sati na'am ya za ka yi da a haska wani abun ma yau ba gilas a ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai taimako ga wasu marayu
na'am
da farko dai wannan wata yawa ana ta kawo zai guda ɗaya da turmin atamfa ɗaya da kuma naira dubu ɗaya ta ce a biya kwamitin marayu to Allah saka mata da alheri sannan wannan kuma wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa ta a addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah biya mata tare da mu wannan ma wani bawan Allah ya ba da makaroni guda ɗaya yau makarona Allah saka masa da alheri wannan wata baiwar Allah ta ba da
to wata baiwar Allah ta ba da riga ta mata da kuma takalmi na yara Allah saka mata da alheri amma wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar Allah saka mata da alheri bayan Allah sun ba da naira ɗari uku sannan suna suna da marasa lafiya har mutum uku suna so a saka su a cikin addu'a Allah yaye musu wata baiwar Allah ta ba da turmin zani tana neman addu'a akan jinyar da take fama da ita Allah ya yi mata Allah ba ta lafiya wannan ma wata mata ta ba da riga da to, li- riga ɗinkakkiya da hijabi da fallon atamfa daga gandun wambai to mai suna fatima musa muhammad ta ce a yawwa wannan kuma wata baiwar allah ta ba da naira hamsin Allah saka mata da alheri bawan allah ya ba da naira hamsin Allah saka musu da alheri
aka miko wadda aka ba da taimako a yau sannan wannan karatu da ake gabatarwa a wannan wuri masu bibiyar shafin sadarwa irin na zamani wato facebook da whatsapp za su iya kallon wannan karatu kai tsaye kuma su saurare shi a shafin jibius katagum a facebook da kuma zauren sheikh kabir azare shi ma a facebook ko kuma jibius azare a whatsapp kuma har tun da aka fara wannan tafsir ana gabatar da shi live wadda wasu ma daga wasu kasashe su- suna kallo sannan wadda yake so ya- ya yi downloading na sauran karatuttuka da suka wuce wato kwana sha biyar da suka gabata in ya shiga waɗannan shafuka insha Allahu zai iya saukewa wannan kuma malam to akwai takardu da dama saboda ba lokaci tambayoyi ina gaba za su sami shiga ba kuma wasu suna rubutowa cewa don Allah a karanta tambayoyinsu musamman na mata da suke fannin sha'anin al'ada da sauransu na sun yi yawa yau su yi haƙuri gobe sai a karanta su saurara su daina surutu ta yadda za a rika za su rika sau- jin amsoshin don wasu an karanta su ma kuma sai ana sake karantowa matar da jiya aka ce ta zo ta karbi hijabi ba ta zo ba ba ta turo wakili ba sannan wata ma gashi ta rubuto tana neman a taimaka mata da sadakar hijabi akan ita wato mariniya ne kuma ba ta da hali babanta bai da halin saya mata kuma ita doguwa ce in za a saya mata inda hali a saya mata yadi hudu domin ya je har kars sannan ta ce a faɗa wa malam ita fa budurwa ce tana nema a sanya ta a cikin addu'a Allah ba ta miji na kwarai Allah ba ta miji na gari akwai da dama da suka so a san eh bata ba da lambar waya ba amma takardar zan rike ta in ya so ko ta sake rubutuwa mai wannan takardar ta rubuto da lambar waya amma wannan kuma wasu sun tun jiya sun rubuto yau ma sun sake rubutowa akan bukatar malam ka sake jan hankalin ya'ya mata akan ai ya'ya ya'ya ba a ce mata ko maza ba akan bukatar su duka yin biyayya ga iyayensu ya suka ce sai ka ga malam ɗa mahaifiyarsa tana masa magana amma kaman ba da shi take ba ko kuma tana masa magana ya mai- yana mayar mata da ƙarfi yanzu wannan abin da yake faruwa kenan malam maktambe to takardar su ta biyu kuma sun yi magana ne akan yadda matasa har a wannan wata na ramadan sun raja'a ga kallon kwallo sai ka ga matasa maimakon su zo guraren tafsir amma sai ka ga suna rige rigen shiga zuwa a kama kujerar wurin kallon kwallo don haka malam ka ja hankalin irin waɗannan matasa da sauran 'ya'ya baki ɗaya to bari mu fara da su wayanda suke takaita biyayya ga mahaifansu ko duk wanda ainihin yake magana yana daga murya fiye da muryar iyayensa in ya mallaki hankalinsa wannan to uquba za ta iya saukar masa ma nan take dan Allah ya ce waqfid lahumma ko a iyayen kamar yadda suka ma sai Allah ya ce waqfid lahumma janaha dhulli minar rahma ka sauƙaƙa musu fuka-fukanka na ƙasƙan da kai da tausaya musu saboda inda kana da hankali yawanci mutum ba zai gane girmar mahaifiya ba sai lokacin da ya aihu a lokacin da shi ya aihu ya ga yadda matarsa take fama da ɗansa ai da saurayi in ya ji yaro ma yana kuka sai ya ji yawo shi uwar da ɗan saboda shi bai taɓa aihuwa ba amma in ɗansa ne aka haifa yakon yana kuka hankalinsa zai tashi kuma bai isa ya wata magana ba kuma zai ga yadda yake damun uwar shi bai yi barci ba bai barta ta yi barci ba to wadda kai wa wannan abin ta ɗauke ka a cikinta wata tara ta zo ta rene ka kullum burinta ka zama nagari kai kuma ka tashi ka fara ɗagowa ka rasa wadda za ka raina sai ita ai idan mutum ya yi haka ya yi asara ya saka alheri da mummunan abu bai yi abin da Allah ya ce ba musulunci ya ce iyaye biyayya ake musu wani mutum ya ɗauki gatimarsa yana ɗawafi da ita a goye a bayansa suka haɗu da annabi cikin ɗawafin sai ya ce wa manzon Allah na biya ta ladan aihuwa sai annabi ce ko yunkuri ɗaya na naƙuda ba ka biya ba yunkuri ɗaya ai ba a iya biyan uwa lada ko uba kuma manzon Allah cewa yayi ai musu biyayya kai ba za ka ba za ka samu arziki ba ba za ka yi kudi ba sai kana bin iyayenka rayuwarka ba za ka yi nasara ba sai kana bin iyayenka to ya za ka bin su kai kanka ba za ka zama mutum ba sai ta hanyar ladabi ga iyayen ku duba yadda magabatan mu suke yi mutane wanda suke biyayya iyayensu sai kaga ko ba su da kuɗi Allah ya sa albarka a rayuwarsu. Ku duba Alhaji Babayo Malamai Biredi. Yana da kuɗin nan yana babban mutum kullum sai ya je ya sare ƙofar gidan mahaifinsa. Ni na san haka. Zahiri ko? To ya ka gan shi yanzu. Nan ma zahiri. Ko ba haka ba. Akwai wani baffa na Allah ya ji kansa. Kullum sai ya je ya share gidan kakanmu. Mu kuma yanzu 'ya'yanmu shara a gida in mun ce ku ɗai ba ma sai ka ɗan dage Allah ka kiyaye mu da wannan zamani ko ka sa aikin sai wani ya ce wai shi da wani ne sai in wannan ba zai ba shi ma ba zai ba wuta biyu kenan Allah ka shiryar da mu mun gama da wannan wanne ne da matasa masu balko da bol da sauransu ga sunan dai da makin azumin da yanzu har wai wasu dabobi ake ma ba a azumi a garin musulmi Allah ya saka wa mai martaba da alheri ya kira yaron nan kanin alukwara ahmad ko wanda kuke jimar unkuji ko ya ce duk wadda aka ga yana irin wannan barna a hukunta shi amar hukunci an fara ne? daidai ka san yawanci iyaye ma sukan ɗanyi sakaci ko ba haka ba wallahi hatta anguwarmu wasu yara suka zauna wani uba ya ce min ya ga ɗansa ana zaune a wani gu ɗan yana cin biredi da rana kuma ba sa ɓoyewa a ƙa'ida fa in ana azumi mutum ya bayyana cin abinci in ba mai larura ba ne ɗaure shi ake amar bulala to kun ga da yake uban ƙasa yana kula da ƙasarsa yana so ‘ya'yan ƙasar su tashi mutane na gari sai ce a ɗauki mataki a ɗau hukunci Allah ya ƙara masa imani da lafiya Allah ya ja tsawon ransa ya ba shi ikon taƙila irin wannan ɓarna da ake yi daga masu shaye-shaye da masu ƙin yin karatu su zauna daba musu na bol da zuwa kallon bol wannan bata lokacinsu suke yi Allah ka shiryar mana da su na'am ya abin da za a yi kenan sai addu'a yawa hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين